الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadithi na 29 wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadithi na 30 daidai قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه حديثي نتلاتن ديدي أولنا للتافي نام من البركة أن أمسوش دقبابا ثعلبة الخشني واندسونا سشين جرثوم ابن ناشر wato alkunyarsa ce abu sa'alaba abu sa'alabata alhushani Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙwala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce inna allaha ta'ala farada fara'ida hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta waɗansu abubuwa waɗansu ibadodi waɗanda suke dole ne akan bayansa akwai farloli wanda Allah ta'ala ya fardanta a kanmu falatu bayyi'uha ma'aiki ya ce kada ku tozartar da wannan farloli da Allah ta'ala ya ɗora muku ya zamanto kun fitar da su daga lokacin da Allah ya shata muku sallah tana ɗaya daga cikin farloli wanda Allah ta'ala ya ɗora mana ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sunan na al'imamu addarimi Allah ta'ala ya jikinsa da rahama hadithu abdullahi ɗan amur ibn al'as ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama zakarar salata yauman faƙala man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف yana cikin sunan na al-Imam Darimi hadithu Abdullah da Abu Dawud al-As manzo Allah ya ce dukkan wanda ya kiyaye wannan sallar za ta zamanto mishi haske da hujja ce gamsasshiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma za ta zamanto tsira ce a gare shi daga fadawa jahannam ranar tashin alkiyama amma dukkan wanda bai kiyaye a kanta ba toho ba za ta kasance ba haske a gare shi ba za ta kasance najati ba a gare shi ba za ta zamanto ba hujja ce a gare shi ranar tashin alkiyama ma'aiki ya ce ranar tashin alkiyama zai kasance a falai ɗin su fir'auna da ƙaruna da hamana da ubayyubun khalaf kaga wato farilla idan Allah tabaraka wa ta'ala ya shata ta kanmu to mu kiyaye wannan farilla din kada mu tozartar da su duk farilla azumi na ramadana wanda muke tunkarar shi to mu kiyaye shi mu zo da shi yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni kada mu tozartar da wannan farilla da Allah ta'ala ya ɗora mana haka kyautata wa mahaifa wajibi ne a kanmu farilla ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mana ita ba mu kula da ita kar ya zamanto mun tozartar da wannan farilla da Allah ta'ala ya ɗora mana ya zamanto mutum gashi ma'aihon shi dare amma kuma ko ina kwana ba sa yi da wannan abu ne wanda yake bai dace ba ma'aihi ko ma'aihiya suna da kima mai girma a idan ɗansu wanda idan ka cire Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake da haƙi a kanka kamar su to sai ka kiyaye wannan doka ta su wannan farillar da Allah ta'ala ya ɗora maka ta ka kyautata musu to ka kiyaye wa bil walidaini ihsanan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ko bayan sun mutu suna buƙatar addu'a inda ransu ka dinga kyautata musu maganarka ta zamanto ƙasa da tasu umarninsu ya zamanto shine mutsa ba umarninka ba kale ya zamanto dan Allah ta'ala ya baka wata ni'ima ya zamanto babanka shine dan kai ne baban ta zamanto mamarka ita ce diyar kai ne baba kare ya zamanto kai haka nan duk ni'imar da Allah ta'ala ya baka ka tabbatar da cewa su su ne sababi mun gane da kyau haka nan idan Allah ta'ala ya damƙa maka iyali a matsayin matarka wanda take ƙarƙashin kulawarka to wajibi ne duk abin da za ka yi ka kiyaye mata mutuncinta kadda ta hoto tana terere a titi ka kasa siya mata abinci ka kasa kai mata ruwa ka kasa siya mata abin sha ka kasa siya mata kaza ka kasa siya mata kaza wacce za a ga lokacin mutum ya kata gidan shi tana 'yar kilo 60 amma kuma ya maida ta koma 'yar kilo 35 wajen kilo 25 duka ya zube a gidan shi a haka kuma ya ce wai shi kiyayewa dokar Allah yake a yin ba'awo ba ta bazaka ko kuma ka ga mutum gashi na an yi aure tun da aka mata aure da aka ji an ce ko turma a tamha bai taba siya mata ba ba zan can turmin shadda ba ko turma a tamha bai taba siya mata ba shekara goma suna tare da shi kullum dai wancan nadan su ne ake dan bugewa kura amma shi ko yau in ka gashi da wannan shaddar gobe ka gashi da wancan yadin wani yadin ka ji an ce maka silba wani a ce maka kwano wani a ce maka kaza wani a ce maka kaza shi ya iya ya gyara kai shi amma kuma a to amma ba zai iya gyara iyalinsa ba wannan shi ma wajibi ne ma yake alayhi salatu wassalam ya ce an tud'ima ha idza ta'imt wa taksuwa ha idza iktasait wala tadribil wajha wala tuqabbih hadithin muawiya ibn haida wanda yana cikin sunan da sauran farilloli ga sunan sai mutum yayi lissafi ya ta dakowa yana ta dorawa wa hadda hududan fala ta'taduha ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya shata waɗansu dokoki kada ku ƙetare wannan dokoki na Allah tabaaraka wa ta'ala duk inda Allah tabaaraka wa ta'ala ya shata na doka ya ce iya nan na yanka muku kada ku tsallaka can to ku tsaya inda Allah ta'ala ya dora muku tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun doka ta Allah Allah ta'ala ce ad-dalaqu marratan a matsayinka na mai gida ba wai an saka maka ba cewa kuma duk abin da ka dama za ka yi a cikin gidan naka wannan akwai wata doka wanda Allah ya saka a hannunka in ka huce haka nan to ka huce dokar ka ka huce matsayinka miji idan ya yi wa matar shi saki biyu ko duk da ya sake yin na uku ya sani cewa matar shi fa sai ta aura da wani kuma ba wai aure kaɗai ba sai wannan din ya ji daɗin ta ita ma ta ji daɗin shi ba zai ce ba a yi wata kwaskwari ma a menene menene ai dama a ce miji shi ne kan matar shi a rijalu qawwamun ala nisa'i ai muna zuwa gurin wa'azi ana walin rijali alaihin na darja a ce duk kare kare kawa ayoyin naka da hadisin naka a baje ka a guri daya mun gane da kyau idan Allah ta'ala ya dora doka iya bakin guri kaza kake da to duk lokacin da ka jitta daga nan to mutuncinka ya zubi saboda ba yanda za a yi a kallaci dokarka a take ta Allah ba yanda za a kallace ka a bar hukuncin Allah mun gane da kyau yawwara wa harrama ashiya'a fala tantahikuha Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta waɗansu abubuwa to kada ku keta alhurmar da Allah ta'ala ya ba ku ta haramta waɗannan abubuwan da yayi akan ku ku ce sai kun aikata su Allah ta'ala ya haramta abubuwa a matsayin ku na bayin shi mahalicinku to ya kamata a ce kun kiyaye waɗannan abubuwan da Allah ya haramta kada ku keta dokar wannan Allah ta'ala ya haramta caca ya haramta shan giya Allah ta'ala ce innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a matsayinka na musulmi a matsayina na musulmi a matsayinmu na musulmai Allah ta'ala ya haramta mana mu yi hakuri Allah ta'ala ya haramta cin dukiya ta riba a matsayinmu na musulmai wanda muke zaune a ƙasa ta musulunci daula ta musulmai ya kamata a ce mun kula da cewa riba ba kasuwanci ba ne wanda yake na tara dukiya ta halak Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba at'afan mudha'afatan yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wadannan dukkanin su mu guje su ga Allah tabaraka wa ta'ala haramta cin dukiyar maraya abubuwa guda nawa hadisi da ya zano abubuwa guda bakwai ijtanibus sab'a al-mubiqat qalu ma hunna ya rasulullah qala ash-shirku billahi was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat hadisi Abu Hurairah wanda yana cikin sahihaini to waɗannan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a kan mu yi ƙoƙari mu nesance su kada mu ce a matsayinmu na musulmi don na ga wani yana ta'amuli da kaza kuma hakan ya kama dukiya in ce ni ma ta wannan hanyar rabbi in samu dukiya ba haka ake ba ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ittaqullaha wa ajmilu fi talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa in abda anha fattaqullaha wa ajmilu fi talab khudhu ma halla wa da'u ma haru hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yana cikin sunan na Ibn Majah mun gane da kyau to Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta waɗansu abubuwa a matsayin mu na bayan shi shine mahaliccin mu shi yake ba mu doka mu bi to abubuwan da ya haramta dan kada mu ce ta alhurma mu ce sai mun aikata su wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shiru game da waɗansu abubuwa ba wai manta ya da su ba rahmatan lakum saboda tausayinku ya sa ya yi shiru game da waɗannan abubuwa Allah ta'ala bai yi magana a kansu ba wato akwai abubuwan da za su zamanto cikin mu ba hat abubuwan da Allah ta'ala ya halitta mana su Allah bai yi magana a kansu ba ya kyale to a matsayinmu na musulmai mu yi riko da waɗannan abubuwan kada ya zamanto muna da yawan tambayoyi akwai a ra'aitu yun gane kyau a ra'aitu yun cikin mutane wanda su kullum abin da bai afkuwa suke tambaya a kai shi ga abubuwan da suka afkuwa duniya da yawa amma ka ji suna cewa to malam yanzu mutumin da zai zo shi yi sallah ana cikin sallah an yi raka ɗaya ana cikin ta biyu aka yi kaza aka yi kaza abin bai afkuwa amma sai ka ji suna tambaya a kai kashi ne yanzu a cikin sallar mu ma akwai bukatar ya yi tambaya amma kuma ya kasa yin tambaya a karatunmu na yana da kwai abubuwan tambaya sama da ɗari amma ya yin tambaya yana bukatar waɗansu abuwa ya ayyu halladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu an ha hina yunazzalu alquran tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim ga hadithin sa'ad ibn abi waqas yana cikin sahihaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'zamul muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram 'anil muslimina fa hurrima min ajli mas'alati wanda yafi kowa laifi cikin musulmai shine wanda ya tambaya game da wani abu wanda da abin nan ba a haramta shi ga musulmi ba amma saboda tambayar shi dan kwakwaf sai aka haramta musulmai lalace wanda yafi kowa laifi to duk abin da Allah ta'ala ya shiru ba tare da yayi magana akan su ba to a matsayin mu na musulmai sai mu ma mu yi shiru din mun gane da kyau ba manta Allah ya ba a rahama ce tausayinmu ne yake shi yasa Allah ta'ala ɗaya kafa ya jale akwai abubuwa da yawa wannan irin abin da ya shafi akwai al'urf al'urf ana aiki da sha irin waɗannan abubuwa kaga Allah ta'ala ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku kyautata ku yi zama na aure da ku da matanku ku kyautata zamanku da su da kyautatawa al ma'ruf anan shine ma'urifa urfan abin da aka san shi a al'adance a al'adance abin da ake ce mai almaruf za a ga cewa a wani gurin idan mutum yana zaune da matar shi ita take mai wanki ko a wani gurin kuma ba haka bane akwai wata in ka auro ta da gidansu dama ka san a gidansu mamarta ma su fesal din mai wanki gare ta don haka su ma ɗiyan ba su ba gaji wanki ba wanki ake musu ko to da kawo ta ba za ka ce ba to ai ba al'adance a ƙauye ta mu nan in aka zo ba ni ba ni dama wanke na wajibi ne akan ki na mama ta ma wajibi ne akan ki ai kai ka san abin da kawo mun gane da kyau wannan da abar shi ne a hannun waɗanda suke rayuwa ba za ka ce ba mai Allah ya ce akan mace ta yi wa mijinta biyayya eh ta yi wa mijinta biyayya amma kuma daga bangare kaza zuwa bangare kaza ya sha bambam daga wance zuwa wance ya sha bambam mun gane da kyau dan abu mun ba za ka ce ba dole yan birni sun fi yan ƙauye gaskiya saboda a birni mace mijinta ba ita take mishi aiki ba a cikin birni akwai wuraren da za a ga cewa yan aiki ake kawo ko ba gidan kowa ba birni din ba su da ta ba akwai gidan da yan ka shiga yar aiki ita za ta yi shara ita za ta yi wanke-wanke ita za ta yi girki ita za ta yi wanki akwai gurin da yan kaje kuma wannan duka aikin na macen aure ne ita za ta yi wanke-wanke ita za ta yi shara ita za ta yi girki kuma haka dama ya kamata ya za a yi kaya a wurin mace kuma ba ita za ta maka girki ba to agwa na karka zuwa otal kana sai mun gane da kyau to a kawai za ka cira irin waɗannan ana yi wani lokacin za a ga a kawai hasiri ba mace take da hannunta amma a nan birni ka zo ka ce ka bai mace ta ɓarya da da katon turmi ta maka sirhi ina ga za ku shigo ku kwamba da babanta la'alla ba sai kawo kwamba kasa a gida ka raka ya kawo takardar ruwa bayan baka iya karatu ba ka ce takardar ruwa waye kawo takardar ruwa ce takardar ruwa ya kawo to kana nawa ce da ci wannan kuɗi wanda ya ce maka wani kwamba kasa ce aka kama ka to wani taba ne za a ce a kama kwamba kasa ce yana zai mun ga sirkinka ya zo shi ran shaɓaci ya shiga ya fito. kaga sai ku haɗu da shi a can ya aka yi aka yi ce ya kawa diyata turmi da taɓarya tana daka a gidan shi baiwa ce ya maida ta kuma yana da gaskiya la'alla lokacin da zaka aure ta dama jin da ya maka waɗannan sharuɗa to wannan fala ta sa'adu an haki nan mun gane fala ta ba su an haka da ku yi bincike game da su iya abubuwan da za mu kalla irin abin da ya shafi abin da shari'a ba ta yi bayani akan su dalla-dalla ba to za a koma wajen urfi ne a urf al'adance a al'adance menene ake cewa kyautatawa menene ake cewa biyayya ga miji wani lokacin a al'adance abinda bai saba wa shari'a a al'adance ba to al'ada muhakkama in dai bata saba wa shari'a ba wannan kaida ce wanda take sananniya a usul cikin alƙawarin fiqhiyya za ga akwai al'ada muhakkama akwai al'ada muhakkama ɗaya ɗaya ce daga cikin manya-manyan qawaid guda biyar wannan hadith fala tabahathu anha kada ku yi bincike game da su ko wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Ad-Darqutni da wannan sa suka rawaito shi sai hadisin da zamu kwana akan shi hadisi na 31 yau ya kamata a ce mun yi hadisi mu da Allah ai hakuri abin ya kullum muna ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wannan ya karatu mata الحديث الهادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه an amso shi daga baban Abbas shine Sahal dan Sa'ad As-Sa'idi Allah ta'ala ya kare da da shi na Banu Sa'ida kenan Sahal yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daya daga cikin sahabbai na ma'aiki yayi tattaki ya zo wajen ma'aiki saboda ya tambaye shi game da abin da ya shafi abin da zai kara mai kusanci a wajen Allah Allah ya ƙara san shi da kuma abin da zai sa mutane su san shi so shi faƙala ya rasulallahi dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas ace ya jakadan Allah ka shiryar da ni ka nuna min aikin da idan na aikata shi ahabbani Allah Allah ta'ala zai so ni saboda bawa a matsayinmu na bayan Allah musulmai ya kamata a ce mun san ayyukan da idan muka aikata za mu samu soyuwar Allah za mu samu san Allah Allah ta'ala zai so wace ya ba aikin Allah ka sanar da ni aikin da idan na aikata shi Allah ta'ala zai so ni sannan kuma wa ahabbanin nasu mutane na gari za su so ni saboda mutane ka ce kowa da kowa ya so ka wannan abin da ba zai taɓa yiwa ba ne kar ma ka sa a ranka cewa ka ce kawaye gari kowa da kowa masoyi ne dole da yadda ka kai a nagarta za ka samu waɗanda suke 'yan caccaka ne wancan ya caccake ka ta can wancan ya caccake ka ta can la'alla wani shi akan kamar kama zai caccake ka wani zai caccake ka akan waɗansu halaye naka wani zai caccake ka akan abin da ba ka da shi amma dai saboda ba zai tashi ba bai wuni ba bai rage wa wani wahala ba sai ga cewa ya yi magana a kanka ba tare da yana da masani a kai ba to annasu anan su ne mafiya yawan mutane kenan to ka bani labari akan abin da idan na aikata shi zan samu soyayya ta waɗannan ɓangarorin guda biyu mutane na gari su so ni Allah tabaraka wa ta'ala ya so ni faƙala izhar fi duniya yuhibbaka Allah ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce idan kana so Allah ya soka ka guje wa duniya sai Allah ta'ala ya soka in dai kana son ka samu soyayyar Allah shine ya zamanto ka samu az-zuhdu fi duniya zuhudu ba shi bane abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta maka ka haramta wa kanka wannan ba zuhudu bane mun gane da kyau abin da yake zuhudu shine abin da yake mubahi mubahi kada bawa mubahi ya shagaltar da shi ga kuma abin da yake wajibi ne akan shi a matsayinka na bawan Allah musulmi ya halatta a gare ka ka saka kaya masu tsada mun gane da kyau ya halatta in Allah ya hore maka kana da dukiyar da zaka saka dinki kala ɗaya kan jika ɗari ya halatta ka saka to amma kuma idan kai haka ne wannan mubahi ne to amma kuma gashi a unguwarku waɗansu marayu ne ba su da wanda yake tallafa musu ba don can karatunsu ba abincin da za su ci ma wata wuni suke ba su ci ba ga wannan shi kuma abin da ya shafi al'ihsan zuwa ga zuwa ga makwabta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da a kyautata wa makwabci mun ga da yake malaika jibril alaihi salatu wasallam kamar da yake cikin bukhari da muslim hadithin na aisha ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayurithu wal jari dhil qurba wal jari al junubi to kaga wancan mubahi ne amma kuma wannan menene wannan ihsani ne aka samu lada mai girma Allah ma aka dai wani wannan yanzu aka ya koma wajibi ma akan ka ka dimka kaya kala guda da riga da wando da takalmi da hula jaka ɗari amma ga wannan su abinda suke bukata jaka ashirin suke bukata za su siyi shinkafa bahu ɗaya maka yan ledodi su yi mai da sauransu wanda wannan za su iya ci tsawon wata guda kai wannan jika ɗarin taka da kasa da Allah wannan kayan kana sa su ko in ka hudda su da kai da ka koma sa su sai bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu kaga wannan mubahi ne amma kuma ya hana ka yin aiki na alheri inda ce wannan kayan kudin complete ɗin na zaka kashe waɗannan marayu bangaren abinci za ka kusa ɗaukar nauyinsu na wata jiya to lokacin da ka yi wa wannan gatanci ka yi wa marayu gatanci kayanka na complete ɗaya ka musu gatancin wata biyar ashe in ka ɗauki kayanka na complete goma wata nawa za ka musu kusan shekaru za ka yi ta musu kana ta musu alheri kuma baka ji gata ba za ga wani lokacin mu irin mubahi yana shagaltar da mu wajen ayyukan da za mu kara wa kanmu kusanci a wajen Allah za ga mutum ya zo shi ya dinga kaya babba riga balaluwa da sauranta in kamar magana zai ce wallahi wannan kusan 350 a kashi kan kwafta kan kaza kan kaza kan kaza 350 a kashi amma ya sani sare ga wani makwabcin shi can ruwan nan da aka yi na shekarar da ta huce ya kashe mishi katanga sai da sa kaura yanzu a gidan aro ke ba wai gidan haya ba ya kasa tada wa makwabcin nashi katangar wannan ya kasa mishi alherin da shi makwabcin zai ce Allah sanya wa dukiyarka albarka wannan wata irin rayuwa ce muke ciki to ma'aiki yace ka guje wa duniya in dai kana so Allah ya soka duk abin da ya zamanto ba hajiyat bane ba cikin daruriyat ba daga cikin hajiyat to kai kokari kai kuma ka dinga yin kafa kafa da shi sai gwalgwadon abin da ya dace a matsayinka na cewa lallai alhaji ne kai za ka dinga shiga cikin jama'a in kai kaya manya kumfule biyar shida bakwai ya isa amma za ga wuri ya sa wannan kaya ya hoto ko wallahi da shi da ya sa sai wani wata biyar ko wata shida ba zan can kullum in za a hoto bane a hoto da kayan jiya kullum kawai a cikin bishasha aiki kullum a cikin bishasha aiki wani za ga shi yanzu in ka tambaye shi kayan shi kumfule nawa zai ce wallahi bai sani ba ya ga kumfule hamsin ya ce wani irin kumfule hamsin ai ko wanki ɗaya fi kumfule hamsin shi ko kaji sai a kai kwala uku wajen wanki kaga wannan bai dace ba sai mu dinga ganin ad-darura tuqaddaru bi qadariha gashi muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza a matsayin ka na wanda Allah ya hore maka kai kaza la yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadara lima bihi al-ba's Allah ce bawa ba zai kasance ba cikin darajar al-muttaqun har sai ya bar abin da babu laifi wajen aikata shi saboda tsoron ya fada cikin aikata abin da akwai laifi wajen aikata shi mun gane wazahad fi ma inda nasi yuhibbakan nas ma'aiki yace sannan kuma ka gujewa abin da yake wajen hannayen mutane su kuma mutane za su soka idan kana so mutane su soka shine kai watsi da abin da yake hannunsu ka rabu da su duk lokacin da zaka je ka ce wane bani wane yi min to in kana da mutunci 100 a gure shi kala kai tunanin cewa wannan mutuncin 100 yana nan conflict kamar irin salula ce ka cika ta ta cika tab ka dako kana ta mammatsa ta sai ba zai yi ba kuma kayan awa biyu ka ce so kaje ga ɗari daidai ka je ka wajen alhaji ka ce muna buƙatar yau na tashi banni da komai a gida na shinkafa za a saya mai ce a haba malam ba matsala ku je ku za a bada a kai muku ai ba za ku ɗauka ba da kanku shu ya ta koyi a ɗako yara shi kai ɗauki shinkafa gobe gidan malam za ka kai ya maka wannan ko duk ran da ka cinye ka sake koma mishi zai ce malam ku zo da moto ka ɗako a malam bahu ɗaya ka ɗora mishi a bayan moto to wallahi in ka sake koma ko kaga can ka maka aka yi halin gida ko kana godiya shi ne muke maka godiya yanzu ka zo ka ce a ɗako a ɗora maka a bayan moto wala wata ya ce ma sauka ka je ka ɗauka mutunci hasibi in dai ba za ka kiyaye muru alka ba abin da yake hannayen mutane ko za ka sa shi a rai za ka kankara mashi haƙori to kai kuma ba yadda za a mutane su soka ga ka malami ne kana magana ta gaskiya ce za ka ɗora da ta shi da Allah da su gaskiya suka sani shi in yana gasar ya je shi ya ce ya kaza ya kaza kaza nan ya zo shi ya tatsa ni sai na ɗauki jika goma na bashi kuɗin shi ne kawai ɗan fashi da makami kawai ba gwanda ma ɗan fashi da makamin da shi in ɗan fashi da makamin na in gana da ƙari ka iya kwace a kanka sai ka ga yana tauna waɗansu maganganu kuma yana da gaskiya saboda ka je ka mishi kai tsaye irin lokacin ta zai ba gwanda polis sai da kai sai gwanda polis shi jika biyu tana haɗa tana raba ka da shi to shi in ya zo shi ta yake yawa yake rida sai jika goma sai sama da jika goma shi yasa in dai kana so mutane su so ka ba wai karatu bane abin abin da yake hannayen mutane ku kai watsi da shi al'imamu shafi ya ce duniya tamkar mushe ce mutane masu wari cinta kamar karnuka ne lokacin da ya zamanto ka je ka ce kai ma abin nan na duniya so kake sai ka tara shi kana kokuwa da mutane sai zama tona za a taka kilabuwa ga ka da ka limami ne kai malami ne kai ka san kaza ka san kaza ka haddace alkur'ani amma za ga wani wanda ko izu ɗaya bai haddace ba amma yana zage ka kuna ta caca ku cece da shi a bakin kasuwa kuma kai ka janyo da ka rike darajar ka a matsayin ka na wanda Allah ta'ala baka alkur'ani ya baka sunna ya baka kaza ba kaza iya tsakaninka da 'yan kasuwa gaskiya da amana in kaga ana magana da kai to mutumin da ka san dama cewa dan jagaliya ne ba za ka kula shi ba wani lokacin a matsayinka na malami ba kowa bane zaka bashi amsa ma iya maka magana shiru dinka a wani gurin ita ce amsa in jahili yayi magana kace kullum sai ka tanka mishi to kai zaka koma jahilin da ya karshe shi ya koma malami mun gane da kyau ya kamata mu dinga kula imamu shafi yace idza nafaqa safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi as-sukut fa in kallamtahu farajta anhu wa in kallamtahu wa in wa in khallaytahu khamadan yamuta yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraq diba in wawa yayi magana akan ka a matsayinka na malami a matsayinka na wanda ka dan fahimci addini rabu da shi ya ce a wani ma haɗa ma gare shi wani ma haɗa ma gare shi kai ba ka san ba kada kuma Allah ya sani shi mago fala tujibu kyale shi fa khairun min ijabati sukutu shurudin da zaka yafi ka bashi amsa fa in kallamtahu farajta anu kana hawa social media kace wai mu ne ake zuwa a ce ba su haɗa ma ne kaza kaza shi wannan da yace kaza yace kaza su ba har dare ba suke bi su je su kaza shi kenan ya samu aboki shi ma sai ya hayo social media eh su ba malamai yanzu ai kaza kaza kaza kaza sai zama to kuna ta caca kuce da shi amma wa in khallaita hu kama da ya muta lokacin da ka rabu da shi yayi magana ya caccake ka ya caccake ka amma ga kama baka sa abin da ake ba sai ya mutu da bakin ciki ya zaman to ya zo shi ya kwanta a gida ya raka tunani wai ni wani hu an ce mun ya saurari bokan dina amma kuma bai ji ba magana shi ko da mahaukaci ne mai da ko mene to ai sai an kula kasuwa ke mata sautu lokacin da ya ga mutum in ka bashi amsa zai ƙara yin wata hamayya sai ashe ni ma na kai to amma lokacin da ya magana kawai ya caccake ka ya caccake ka ya ji kamar ma kai baka ji caccakar ba wani haka ya kamata kai yazidu safatan wa azidu hilma yanzu lokacin da kai haka he ya kwana biyu ba barci kuma in ya wuto kasuwa wallahi ne wallahi ya rina ba tun jiya na mushi bokal ya kasa mai domin tun jiya kuma shi wanda na aika bokal din ya ce lalle ya saurari bokal din gashi nan ya saurara amma bai ce ba komai ni dai iska ba dauke ni kaza kaza kaza kaza ka rabu da shi Allah ya sake tura wani ka saurara ka goge ka rabu da shi in ya gaji a fasa to to haka yake ka udin zadahul ihraqu diba shi jahili kaman icce ne tarare na icce mun gane shi tarare na wuta idan ka je ka za ka siye shi in ka wure kana jin kamshin shi ko ba ka ji kana ji ko to amma idan ka nasa shi a wutar da lokacin da ka shinkishina da haka da lokacin da ka nasa shi a wuta wanne shi kanshi lokacin da ka nasa shi a wuta ko to haka shi jahili yake jahili in kana so ka ƙara ganewa shirman shi to lokacin da ka ba shi amsa ka fi gane a shirman shi to amma ka kyale shi ko sai ga wannan kyaleshin da kai ka ƙara kona shi ka kona shi yadda zai wannan kona shi da za ka shi zai kara mai tashi shi zai kara mai tashi zai ce wallahi wani yare na ne yare na ne wallahi wata rahe ya tarro ka baka na zaune akan kujera wai kai ba na maka ba magana baka bai domin bai ka ci albarka hukuri ya ka wannan hadisi imam ibn majah ya rawaito shi da waninsa da asani da waɗanda suke kyakkyawa ina ga sai mu kwana nan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik